الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آه وبعد mu gushe ba muna nan kan abin da ya shahi mawaƙin nan wanda ya ce ma a tsogora'i wato guda a wannan abu ismail sunan dan shi abu ismail al-husain bin ali bin muhammad al-asbahani ad-dugurai yawa abinda ad-dugura ma duk abinda as-sama ad-dugura duk abinda as-sama sunaye na sama sama sune ad-dugura ko da ba cikin list ne in akwai suna sama sama sunan shi dugura kamar wannan abu sunan shi dugura ya ka zo wajen examen kaga sunan kaga ce yana dugura kana so eh a kalmar asalin ta ba ta larabci ce ba asalin kalma amma yanzu kana suka da laraba suna amfani eh na'am gashi nan ta abin nan tana zuwa cikin larabci yani abiyatu da yawa na wannan shauqi yana da yana da inda ya ya kawo ta cikin abiyatun shi bai yani la yahduruni cikin abin ana tugura sosai na'am yake cewa tarattu sarhal kara an wurdi muqlatihi wal laylu aghra sawama an-nawmi bil muqali yace tarattu sarhal kara at-tar shine kora abu na kore sarhal kara wato tahuwa an gaje an wurdi muqlatihi game da sha cikin kokon inashi muqula shine kato duka ijiya gaba ɗaya baki mai bi ma hori sunan shi alhadak alhadak shi kuma wancan dan karamin baki in ka duba cikin yadda akwai wani baki dan karami shine nazir nazir na sani rantar da ni ba likita inda yanzu likitoci ne suna da ce shi ne amma dai tun da ka ji larawa sun ce haka nan shi ne amma baki dai kaso shi ne alhadak shi kuma wancan alnazir to yake cewa an wurdi muqlati al-wurud shine iqbal ala al-ma idan yazo wajen ko an wurdi muqlatihi wal laylu aghra sawama an-nawm anta sawam akai mu mimun shadda as-sawam shine me ake ne as-sawam mm mm menene as-sum kuma bebe a'a ba da sadun da sirin
abin nan kwaya ko ba kwaya ba dahi dai dahi na dahi to sawam ai almasmum kama abubuwa masu dahi kwari masu dahi irin maciji kunama duka ana ce musu sawam amma nan sawam ba da shadda ba shi kuma mi masu kiyo dabbobi masu kiyo to zai ke cewa wallahi aghra shine ni alsaq wanda ke dan farar da lamin wuriyan na kabihi aghra sawaman nawmi bil muqali kenan yaushe ne ake son samun wannan barci yayi kiyo cikin ido da dare shine abin da yake ni kenan barci yana kiyo cikin ido da dare amma shi kuma da dare wannan abokin nawa bai kwana yana kyalewa sai yake cewa warrakbu milun yana cewa arrakb su ne mahaya dai mahaya mahaya na rakun masu ne yake ce marar yace warrakbu milun jam'u amyal amma abin da yake nihi suna tangadi haka su tai su karkata nan su karkata nan su karkata nan su karkata nan wannan abin da ke sa shi saman doki suka ce a ɗayan biyu ne na farko ko dai ya zama da cewa mutum yana cin barci in kana jin barci to za ga kana sama abin nan kana haka kana yi kana gangada kanka na biyu kuma ko kuma rashin iya hawan doki wanda yana zuwa amma nan dai abin da yake nihi shine saboda barci da suke shi su mahaya milun alal akwar alal akwar shine al akwar sune arrahal eh surdi na raƙumi amma shi kuma al akwar abin da yake ma al kaw shine nadin rawani in kai nadi gura sunan shi kaurin daya kaurin biyu an gane to alal akwari akan nadi min bin ra'un da kasara ce yana ganin fasa ya sako min bin wa alaikum salam min taribin an da ake ce ma tarib suke cewa yani khiffatun ta'ridul yani ta'ridul insan bi sabab bi sabab al huzn aw al farah wato wata irin eh, gi- girgiza ce take samun mutum saboda ko yana cikin eh, jin daɗi ko kuma yana jin cikin bakin ciki kenan wannan yar fisga da take samun mutum idan yana cikin jin daɗi idan aka gama wani abu wanda yani, ya birge ka za ka ga wani abu na kama ka haka, wata girgiza haka idan kuma aka buga damuwa a bakin ciki shi ma wannan yana kama ka amma yanzu idan kaji an ce tarab mafi yawanci an fi amfani da shi wajen irin rausayawa in mutum ya rausaya ana cewa mai- ya- yana cikin tarab sai ce min taribin sahin sahin abin da ake ma sahi shine wanda yake falke mustaqim sahin wa akhar wani ko min khamril kara saboda giya me alkara to saboda giya an gaje samiri yana cikin maye kenan mahaya sun sha- sun sun sun abin nan sun kasu kashi biyu wasu saboda cikin bakin ciki da suke tsaribin wannan eh, wannan girgizar bakin ciki da suna nan sahin suna hulke wa akhar shi kuma wasu zaka gansu min hamril kara saboda giya barci giya an gashe family suna nan suna ta mayi suna ta abun nan suna ta buga kansu kai ya tayi dawo kai ya tayi dawo to sai yake cewa fa qultu to yanzu ya gama da wannan sai ya ce ma abokin shi yanzu nan idan kuna so ku gane abin da inga sai kun doka shi ne ke hira da wancan abokin shi da ya ce muku yana taimakon shi ya ki barci saboda shi saboda dama haka ake son eh, aboki da zai ke cewa faƙultu a du'uka lil julla li tansurani wa anta takhdhuluni fil hadith al jalali yake cewa faƙultu sai ni ce ma abokina yanzu sai ka duka kamar gashi na ga abokin shi a du'uka lil julla li tansurani yanzu ina kiranka lil julla julla ne al'amrul azim babban al'amari kai da nike ana yaban ka sallah ka kasa wallahi ne yake so ya ci a du'uka ina kiranka lil julla ga al'amur manya al'amurra litansuran dan ka taimake ni cikin wannan manya-manya al'amurra wa anta takhdhuluni fil hadith al jalali amma kai gashi nan ka tozartar da ni tozar da ne takhdhuluni tarkun nusra shine ka ki taimako na fil hadith cikin al'amurra al jalali wanda suke yan kanana jalali wannan kal- kalma ce da suke cewa ne mushtaraka aw min al adad abin da ake min al adad shine tana doka ita da kishiyarta nan aljalal abin da yake ni shi hayyin abin da bai kai kawo ba shi ma abin da zai sa ka gane wannan saboda eh, me yake cewa saboda mukarana yace addu'u ka ina kiran ka dan ka taimake ni cikin manyan al'amura amma gashi nan ka zo kana kan taimako na cikin an kananan abubuwa kai da nake cewa eh examen noir yanzu zaka taimaka min amma examen blank kake taimaka min ko kuma leson ma kake taimaka min dauka an gane shine ke ta fad qultu ad'uka lil julla li tansurani wa anta tafdhulani fil hadith al jalali kenan jalal wata ma- ma- mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka dawo daga Uhud da ta hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tace ina manzo Allah aka ce an kashe mata mishinta ce ina manzo Allah aka ce mata an kashe mata danta da mijinta da babanta ina gani to lokacin da ta zo sai aka ce mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi nan yana nan rai sai ta ce kullu ma siwaka jalal duk abin da ba kai ba hayyin ne ba komi ne ba to nan yake cewa fa qultu ina cewa ad'uka lil julla zan kira ka lil julla ne ga manyan al'amura li tansurani dan ka taimake ni wa anta takhzuluni fil hadith al jalal dama ne kamar yadda wanda yake cewa abinda aka san aboki shine duk lokaci shine zai taimake ka kowane lokaci kamar yadda wanda yake cewa wa ikhwanin hasibtuhum duru'an fakanuha walakin lil aadi yake cewa wa ikhwanin nan suna kawo baitin nan saboda kama ah, hazfu na harafi da ake ana hazafin harafi yani aikin shi ya saura kamar yanzu in ce almasjidi an gane to sai ka ce ah to dan me kai ma eh, almasjidi kasra sai in ce ma saboda na yi hasfi in harafi yani yajuz ya halatta an gane sai in ce almasjidi yani majrurun bi har- eh, bi harfi jar majrurun bi harfi jar aina huwa ni huwa mahzuf lakin uqaddiru to shine yake cewa wa ikhwanin wa rubba ikhwanin ce akwai wasu abokai ta yi ka samu wasu abokai hasibtuhumu duru'an na yi tsammanin su abin nan ne dur- dir'i ne wanda yake mai kare ya halbi idan an kawo ya ce fakaru sai suka kasance lalle riguna ne masu kare yaƙi walakin lil ahadi amma ga makiyana yanzu sai dai ni in in makiyana suka kaɗo sai su gauce amma in ni na kai ba ga makiyana sai su su kasance nan ne suke iya karewa yace wa khiltuhum sihaman sa'ibatin fakanu ha walakin fil fuadi yace na yi tsammanin cewa su abin nan ne siham ne wato mashi ne ko kibiwa ne wanda da ka karda sa'ibatin sai ta samu inda ka kada ta sai ce fakanu sai suka san lalle kibiya ce wadda take samu walakin fi fuadi sai dai cikin zuciyata eh kenan in dai in dai a jefa ne su ta yi su ba su ta yi ba yanzu misali mutum ne kana da shi idan dai misali ka tura shi ne yawon ma wani cin mutunci Ya- kuna tare da mutum ka san wannan mutum ina bin wani bashi wallahi mutumin nan zai iya karɓo min bashi na in ka tura shi sai ya kasa taya amma idan kai ne ake yake bi bashi to ya iya cin mutunci na sai kai kai ina cewa ina tsammanin kai mai cin mutunci ne ga wani ashe kai gare ne ne kake mai cin mutunci baka iya ga kowa ba sai gare ni to ginan ba ba a son aboki hakan ana son ni yana taimako ga cikin karami da cikin babba to amma nan kamar so ne yake yi maka matashi a cewa kamar yana tare da abokin nashi to ƙasa ƙasa yake so ya yi mai ya- ya dan zuga shi haka har ya je wurin wani abu da yake so su tafi nan gaba to sai ke cewa kai da ina cewa ana yabon ka sallah ka kasa wallah addu'uka lil jillali tansurani ina kiran ina cewa in babban al'amari yazo in kira ka amma kai ga dan karamin al'amari ka kasa taimako na kaga dole ka ce wani al'amari ne to sai ke cewa tanamu anni wa ainun najmi sahiratan sahiratan ko sahiratan zamu zo mu ga yace wa tastahilu wa sibghul layli lam yahuli yake to tanamu anni kai kai kwana ka bar ni wa ainun najmi sahiratun san idon tauraruwa sahiratun yana nan hulki sahira abinda ake ce ma sahira eh, annajim dai kamar da kuka sani amma mafi yawanci cikin waƙoƙi ko cikin larabci idan an ce annajim in dai ana nufin tauraro to ana nufin as-surayya a turayya wata tauraruwa ce mu ayyana wadda yanzu da za ka daga kanka tana yiwa akwai ta ba musayin da take ba to ita ce sa abin nan annajim amma kuma ana ce ma annajim shine icce wanda yake kama yake bin kasa bai da abin nan bai da makandama bai da rashi- reshe ko na mabanta irin su dankali su ne duka ana ce musu balasa da sauransu duka ana ce musu annajim kamar yadda Allah yake cewa wan najmu wash shajaru yasjudan sai ta nan dalilin mukarna ne da Allah ya ce wan najm sai ya ce wash shajar kaga kenan tunda dai wan najm wancan ana ce mai annajm kenan dole ne ya dauki annajm to annajm shine as-surayya idan aka ce surayya ka dibi alf wal lam to ba kana ne taurara ba san abin da kake ne amma dole in dai kana so ko ma- mutane da ake zana mata yake cewa surayya wannan ba suna ne kawai ce as-surayya shine zai bata ainihin sunan tauraron da ake nufi to sa'un ce as-surayya to zai ke cewa eh, tanamu anni nan an an eh, wajen malaman abin nan nahau suna ce mata mi lil mujawaza kamar kabar wani abu tanamu anni yani kana barci kamar ni kamar ka ce ramaitu as-sahama anil qaus ka gane kenan daga can ya ya ya hita ya bar shi shine suke cewa lil mujawaza kamar ya ce an aisha kenan ya hito daga wurin an aisha ko an abi huraira da ake cewa domin sai ke cewa fa qul eh, tanamu anni wa ainun najmi sahiratun in aka ce wa ainun najmi sahiratun nan khabar kenan sahiratun tana nan walke abin da yake ma sahira shine mai gani sannan ana ce ma sahira shine makshufa makshufa Eh, sahir rashin barci to dan me ake ce ma eh, abin nan sahira makshufa a ƙasa wadda take wallau haka ko sahara ana ce mata sahira suka ce saboda mi saboda wanda ke taya cikinta a'a tsoro yake ya kwanta abin nan dole ya- ya ya- ya daushi biyu saboda in ya abin nan idza nama ya halaka in ya barci halaka zai yi, to sai ya yi mi? sai ya ko sai ya kwan falke to saboda kwana da zai yi falke sai a ce ma- wadda ake kwana falke cikin ta kenan da an ce haka nan kasan kasa ake ne to ita ce sahira kamar yadda Allah yake cewa fa inna ma hiya zajratun wahida bisahira ne ƙasa da take makshufa to yake ta tanamu anni wa ainul wa ainul najmi sahiratun amma in aka ce sahiratan nan ana nufin hal dunda alhal da'iman mansub an gane abin da halin da zai kas- tana kasancewa halinta wani hali take take tana nan falke an gane to yake ta tanamu anni wa ainul najmi sahiratun wai kai kai barci tauraruwa ma wannan tauraruwa da ba dan ni ba da ta rike gama da bacewa kenan ni tauraruwa ma tana tausaya min amma kai ba ka tausaya min ka gane tanamu anni wa ainun najmi sahiratan kenan tauraruwa sai yayi mata kaman mutunci mai kaman abu ce mai ido ce tanamu anni wa menene wa ainun najmi sahiratan yace wa tastahilu tastahila ne ta tagayyar kana canzawa wasibul layli lam yahuli yake cewa wa sibghul layli sibghul layli kama eh, rini na dare shine mi menene rinin dare duhu to duhun dare ma bai canza ba kenan da ba dan halin da nake ciki ba da sahiya ta waye amma dare saboda saboda irin eh, sab- abin nan ya tausaya yamin da yake ciki halin da nake ciki ga sha ya ki tafiya an gane to shi ka san ai in kana cikin damuwa ai dare sahiya ba ta wayewa to shi sai ya kwatanta cewa rashin eh, wayewar sahiya dare ne ke tausaya mishi in ma sahiya za ta zo in ma sahiya za ta zo cewa zai yi sahiya tausaya mai ne take ta zo dare kamar ya ta yi shi ne ya gaji da abin nan ita sahiya ta zo ta ta abin nan to shi da yanzu yake abin nan ka- kaga ko dole abokin ka ka ce mai ko abin nan sai da tausaya min kun gano gaba ce to sai yake cewa fa hal tu'in kamar yanzu misali sai mu doka nan da yake ta ta namu anni abokin shi suna zaune ne ya dan fara mai magana karshe dai abokin nashi ya tashi yadda ya kwanta kamar suna kwana irin majalisi guda da ake kwana tare da mutane sai sashi abokin nashi ya ga ke kai yawan ga abu da kake kana tunani kana ta wancan wancan ni sai ka- a- kai kamar irin wallahi dai wallahi sai kai wai menene wannan kana abin wallahi dai ina cikin damuwa ka kana ta soshi ina ta soshe soshe ce kai ni bare zan tayi in kwanta in ka kare ka zo ka abin nan can sai ya daga saudan shi ce yanzu kai wani ina cikin damuwa zaka tayi ka kwanta ka bar ni ko tauraruwa ga ta nan bata kwanta ba ga duhun dare ya abin nan ba kai da nake cewa a duk ukal jilla la tansurani kai da nake cewa in- wani ba al'amarin ya zo ka zo ka taimake ni amma yanzu wanga damuwa da nake ciki to ka ki ga ni daga can zai ce to ana ka ki ga ni abin da nake ciki to sai yake cewa fa hal tu'inu ala ghayyin hamamtu bihi yace to ga yamin dai menene damuwarka da can nesa ku sawara shi ga yamin menene damuwarka sai yace fa hal tu'inu ala ghayyin hamamtu bihi abin da yake ma al ghay shine yani tarku sawab aw al jahl kama irin wata banna shin zaka taimaka min wata banna ce nake so in je in yi sai shin zaka taimaka min wata banna ce nake so in je in yi to sai yake cewa wal ghayyu yasduru ahyanan an anil fashali to nan yani alghai shine diddo abin nan saboda abin da ake cewa alghai shine tarin barin abu wanda yake banna shine kamar yadda Allah yake cewa kat tabayyana rushdu min alghai kenan ar-rushd kishi shi shine alghai to sai yake cewa wal ghay yasjud yasjud yani shine tsawatarwa ita kuma banna tana tsawatarwa anil fashali al fashal asalin shi na lugha shine ne shine rauni rauni ba irin mu yadda muke doga shi ba yanzu abinda muke ce ma fashar shine ne rashin yawayawa rashin najahi kenan adamun najah shine muke ta to amma ba shine ba gaskiya a larabci kuma ko da ka ga ni dukkatul arabiyya zaka ga cewa akwai wuya alfashal ya doki rashin najah mutum idan bai ci nasara ba a ce mai ya samu fashal ba haka ne ba tana yiwa mutum ya doki ya- yana da kuzari yana da komi duk ƙarfin da zai duka duka amma kuma ya ya samu rashin fashal wannan shi kaddarar da wani amma abin da ake ma alfashal shine yani rauni kamar yadda Allah ke cewa eh, yani fala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum kai Allah yake fatafshalu fatad'u fala tanaza'u kada ku yi jayayya jayayya wannan yace wannan yace wannan. sai Allah yake fatafshalu fatad'u sai ku mi sai ku samu rauni kenan abba kamar da daga cewa idza hamma ta'ifatan minkum an an an yafshala wallahu wali an tafshala ne ko an tafshala an tafshala wallahu waliyuhuma an tafshala yani an tad'ufa yani za ku samu rauni an tafshala wallahu waliyuhuma kenan alfashal shine ni rauni to nan abin da yake cewa abin da yake nufi yace shin kana taimaka min mu je mu yi wata banna amma dai bannan da kan ma ka tsaya tambayar bannan mu ce za a yi saboda idan ka tsaya tunanin abin da za a je a yi to yanzu za a samu za mu samu rauni yanzu da na tsaya ce ma kaza kaza kaza kaza ne wallahi rauni za mu samu kawai tashi mutum an gane wal ghayyuz jum wata ran idan za ka yi banna to tana hattara hannunka mai sanda kakkaye sai ga ka ce to bare in ga abin nan hawa ba abin sai ka samu fashal an gane wal ghayyuz jur ahyanan anil fashal yau cewa yanzu dibo dai wa alaikum salam to wani dai yanzu ka gaya min dai banna za a shi a yau ni dai ba matsala ne za mu je tare da kai amma wai ina ne za a ci dole kai tambaya na an ce za a je ɓanna kuma an ce kadda kai tunani sai ka tsaye tsaya tunani sai ka ɗan tambaya to ina ne za a je sai ya cewa inni uridu turuqal hayy min idami wa qad hama hurumatun min bani fu'al yace inni uridu turuqal hayy abin da yake turuq shine shiga da dare kwankwasa da dare wato wasu ma'i wa tsarik wa ma'adar za ka matsarik an najim tauraro wanda ke hitowa da dare yana wulwulwulwul to shi yasa manzo Allah sanar sanar yake cewa idan mutum ya yi balaguro la ya turuku ahlahu in an ce la ya turuku ba a ce komi ba ka fahimci cewa kadda ka shigo da dare ne yake cewa muna so mu kwankwasa hayyin wato ana ce alhayy yana ɗaukar ma'anar mai rai game da ita alhayu alkayu sannan ana cewa alhay ana nihin unguwa karci sannan ana nihin alhay ana nihin gari an gane to sai ke cewa abin nan sannan kuma ana nihin alhay kishiyar matacce kamar yadda muka gani to sai ke cewa inni ina son in kwankwasa koha kamar moderator mu zai da dare wani abin nan ƙauye na min idon idon shi ne wanda muka karanta cikin alburda shi ne wani gari ne ake samu tsakanin makka da madina wani wadi ne in gani ne ya yi tuwa min idon a kai sai ce kai yawo da za mu je gari da dare shine zaka zo kana ta ma shiga damuwa sai ce a tsaya wa kada hama hurumatu min bani ko ayi roma shine ne jam'u a arrami eh arrami kenan mahal ba a to ai kai baka san wani abu aboki na ba wai mu tayi ba kawai da dare kewaye suke da shi hamahu an sun kewaye shi su ne suka kewaye shi rumatu wato mahal ba eh kenan tirar ne ke da kai wa'anda sun iya halbi ne ko hayatsa ka daga sai sun halbe ta min bani su'ali na bani su'al kowa ya san wa'annan kabila da iya halbi an gane to su ne suka kewaye garin a to mu ina mu ina so abokina da ka zo shiga gari shi kenan mutane sai su yi ta harbin ka ya ce a a kai ku ba wai da ka zo gari sai su zo harbin ka ba mu abun da za mu je doka shi ne suke ba kariya ka gane yanzu kamar kai ne za ka je abin nan abin nan yake cewa wani banki ka gane in za ka sai ka ce abin nan banki nake zan shi kenan nan zaka je banki kaje ka shiga mana ce a a ni kuɗi da zan je doka kuma ka san mahalban nan kuɗin ne suka kariya ka kenan akwai matsala to shi shine na aka yi yake cewa ina son in je da dare cikin hayi na abin nan na idom wa kad hamahu shi kuma abin nan an samu hamahu suna kare shi wato mahalba na bani su'al yake cewa to menene suke kariya yake cewa ya hamuna bilbidi wa sumrin lidani bihi yake cewa suna karewa bilbidi da takobi shine albid ko albid albid shine takobi mun ganshi cikin wannan cikin alburda sosai ya zo cikin alburda albiri dai abinda ake nihi takobi amma nan kama hazfu sifa ne hazful mawsuf ne wa ibqa'u sifa makana sai ka goge abin da kake wanda kake siffantawa ka gane sai ka abin da sai ka bar siffar shi yanzu kamar da nazo sai in ce ina dogo kaga mutumin dogo mutum dogo sai in goge mutum wanda nake so maza sai in bar dogo an gane kamar da Allah ke cewa a ni'mal sabiratin to sai Allah ya cewa a ni'mal sabiratin ayi dogaye kamar sabiratin yani cikakku abu wanda yake cike to menene cike to kowa ya san addir shine cike mafi yawanci an ce sabir wanda yake ya zazzabo shine ake nihin addir kenan a ni'mal duru'an sabiratin kenan an goge abin nan to amma dan me suke suka ce ake ce ma suke ce ma takobi suna siffanta shi da biyu da abyad shi ne fari ko saboda ai idan ana buga shi haka zaka ga wata walƙiya tana tashi fara haka to sai kawai su su bar wannan abin da ma su ce mai wannan farin an gane to yake cewa ya hamuna bil biyu bai da ne ya sai abin da yake cewa wal qad zakartuki wal wasuyufu nawahilun wa wa bidul humri yakturu min dami eh, bidul hindi wato eh, wannan cikin ash'ari in nan ga wani ok to na mai bidul hindi abinda yake nihi su ne abin nan eh, takobi wanda suke farare kaji shi shi wai takobi na daga da shi ne shi amma ya tuna wasu kai yace fa waditta taqbila suyuf li annaha eh, lama'at kabarqi eh, lama'at ka lam tagrikin mutabassimi au kama qal yake cewa na so ma in ba wannan takobi bizu saboda da yayi warkiya sai naga kamar dasa shinki wallahi Allah ya ga dauka ne wai yace ne zakar tuki warri ma yawwa wala kar zakar tuki warri ma huna wahidun wabidul humri taqturu min dami yace wala kar zakar tuki yace wallahi na tuna ki warri ma hunawahilun takobi yana nahal shine muka ce mi nahala shine shan farko shuka ta farko da aka yi da- da mashi zakar ta kace ni suna ki yace ki bar ma ka ji wabidul him- hum- eh, hindi ta kuturu min ne takobi dan hindu eh, dama idan ka yi an ce al muhannad takobi dan hindu to shine babban takobi kuma shine takobi mai kyau can wurin su kamar yanzu nan ko da za ka ji an ce an samu eh, abin nan karhe wanda ya fito daga wani gari an san ya kyau kamar yadda yanzu an ce dan cana ai ba a nihin mai kyau amma an ce faransi ana nihin mai kyau to shine yake cewa wala kar zakar zakar duki warre ma una wahidan wabidul hindi taqturu min dami yace fa wadittu taqbilal suyufi li'annaha lama'at kabarqi sagarakin mutabassimi ce ta yi lai da niga da niga walƙe ta yi wal hallata in ba ta bizu saboda ni na zaci ma abin da nake gaga ya yi nisa wani to kuma ya sha suka ai a to a san da a to amma amma ai ai ai la- labari ne yake bada kuma dai ba mawaka da ba abin da ake ba tun da kusa ga kun mun sani in dai mutum na wani soyayya ba ba ba wani kama magana shi ake ba sai dai ta idan yana ga mata ta ji maye ya kama ta gaskiya na eh to yake cewa inni kamar wani wanda yake wanda yake cewa wanda yake cewa ablir azizan fi sanayil qalbi manziluhu anni wa in kuntu la alqahu alqahu wa inna tarfayya mawsulun bi ru'yatihi wa in tabaada an ru'an sukunahu sukunahu yake cewa ya laitahu ya'lamu anni lastu azkuruhu fa kayfa azkuruhu in lastu ansahu ita ablir azizan yani kamar abokin shi yake ni ko kuma masoyin shi yake ta a bada labari cewa cewa eh, fi sanayar kalbi sanaya kamar cikin can cikin zuciya ne manzil wurin sheke ba wai inda zai ta ba baki ba a can cikin eh ta fi sanayar kalbi manzil hu anni wa in kuntu wa in kuntu la alqahu alqahu yace kai ko da ban hadu da shi ina hadu da shi ko da ba mu tare muna tare sai cewa ciki da yake cewa abul azizan fi sana'il qalbi manziluhu wa anni wa in kuntu la alqahu alqahu wa inna tarfi tarfayya mawsulun bi ru'yati yake cewa kai gefana guda eh, suna hade da ru'yati gane shi kenan ko ya nake ina ganin shi kawai tarfayya mawsulun bi ru'yati wa in taba'ada an sukuna ya sukuna ko da ya nisa da wuri na to yana nan. yake cewa ya laita hu ya alamu anni lasu azkuru kai ina ma ya san cewa ni ban ma tuna shi ah yace wa kaifa azkuru in lasu azkuru yace ta ya zan tuna shi abinda ban manta ba a yanzu in kacce na turu suratul fatiha ashe ka taba bi amma kamar ta ta kai ai yanzu mutum ya ce ka tuna suratul fatiha ce haba ya zaka ce na ni ban tuna suratul fatiha ce dan zaka tuna dai ta ban manta ta ai kullun tana nan to shi ne yake cewa ai ne aboki na yake cewa yace la manta ya manta wa hama anni lastu azkuruhu Allahu ya'lamu anni lastu ansahu yace aka wanda ke samun wahami dan nace ban tuna yace Allah dai ya san ban manta shi to yake cewa yahmuna yani suna ba da kariya bilbibi ga- da da abin nan takobi was sumr sumr shi kuma abin da ake ce ma ja- eh, kular asmar shine me shine wanda yake kama irin kuɗi daga ta basiru tsakanin fari fari wanda yake mai baki kenan wanda muke ce ma ruwan toka to yake cewa was sumr amma su kuma suna jingina sumr nan suna eh, wannan mashi mashi suke nufi da sumr kenan suna ba da kariya bisu- bilbibi da takobi wasumri da da masuna allidani jam'u eh, ladin ladin jam'u ladinun domin yin ladin shine mai taushi suna ba da kariya da abin nan da takobi da mashi ga wa suke ba kariya alladin wato masu taushi bihi da su takubban nan masu taushi na abin da ke ne mata allayi ne mata kenan masu taushin jiki ya ne shayi ladinin ya ne shayi wanda yake mai mai- mai wannan eh, mai taushi to yake cewa su dal gada'iri kaji ko to suwa ne yace su dal gada'iri ba su masu bakin eh, kitso me yake ce mai wannan abun na guda manga yawwa yace masu bakaken mangaye kenan suna ba da kariya ga masu bakaken mangaye masu taushi kuma kenan jikinsu yake nihi na su da gada'iri eh, humral hali sannan suna da jan kawa wal hulali da kuma tuwashi ana yi ce ma al hulali jam'i hulla ana yi ce ma halla shi ne halla sauka yawwa duk ita wanda ya sake ce ma tuwahi hulal alhulla saboda gudana toka saman guda an gane yanzu in riga guda ce ba a ce mata hulla an gane sai dai riga da wando sai a ce musu hulla saboda riga tana sauka saman wando to sai a ce musu hulla an gane hullatun to sai yake cewa suna sa humrul hali suna da jakawa wal hulali da tuwahi jajayen tuwahi yake cewa to su ne ake ba kariya wannan gari kuma garin nan zamu kuma idan mun ce garin na wurin matan nan za mu a ba malam akwai ta malam wallahi ta'ala alamta suka yi mata shi aka abin nan ake aka aka aka aka shayi lokacin da aka yi mai ku aka shayi mai mata amma ba haka ne to abokin na can kwance ya tsaye da wani wani mi kace ya ce kaji na iya cewa za mu je wajen inda ake kariya ba mata kariya kaza kaza yadda yin gai sufan mata ta yadda ko da a ce ba wai da ta kuba ake kariya su ba to ya kamata a ba su kariya to sai yake cewa fasir bina fi zimamin laili mu'tasifan fa nafhatu tibi tahdina ila al-hilal yayi to wai wani garin nan ka san hanya go yayi to dibo fasir bina fi zimamin laili yace ka zo ka tai tare da mu fi zimamin laili cikin abin nan alkawal rantsatsen dare zimamin laili kamar ai kamar mun mun ce ne ake tema azimma zimmatu shi shine alkawali to amma nan abin da yake cewa rantsatsen dare shine fi zimamin layli yani al-ahad wal haq to ka je da mu cikin rantsatsen dare mu'tasifan muna ta bakamniya ani mu'tasifan kama aljawr ko zalunci ko wani abu kaman mu yinan mu yinan ba mu san inda zamu ba mu binan mu binan mu binan mu binan ka gane muna nan dimau- dimautattu taso dai mu je dimautattu mu to sai yake ce ah to kai aka ranka Allah mubinan mubinan ina za mu yace digo in mun kai wajen garin ni na san inda za mu shiga kama in mu mu na san wajen da abin yake amma wace hanya ce za a bi a yi garin su misali na san ina ne masallata da kirtanan ci to amma wace hanya ce za a sake a yi masallata dama ne ko hagu shine ban sani ba amma dai in garin ne na san shi sai yake cewa to to tsaya yanzu in mun je can ya za mu yi tun da dare muka ce ba kowa wanda za su tsaya mu sai ce fa na fahatu tibi ta adina ila ilal yake cewa kamshin turare shi zai shir- zai nuna mana ilal ta hadina zai shiryar da mu ilal hilali zuwa alhilal makanul makanul bidab kenan kan inda wurin yake kamshin turare shi zai nuna mana inda yake Kyau. kaga kenan abin da yake nihin dai matan dai sun kai sun kawo eh cewa kamshin turaren matan kamshin ta ji ba mu tayi in mun tayi kamshin turaren matan zai nuna mana ina ne wurin yake garin wa nafhatu tibi tahdina ila al-hilal ila al-makan to sai yake cewa wani ina zaki wani anya ko abin nan naka a wannan sai ta ce kai dibo walhibbo wai su ne wai kake sannan wai idan ka rage haka ka baka da hankali na sai ce to dibo walhibbo haisul ida wal usdu rabidatun haula kinasi laha ghaban min al asadi yace to bari in gaya ma abin da zan kara gaya ma in hito ma hili in gaya ma walhibbo alhibbo yani alhabib wanda ake so an gane to masoyi fa haisul ida nan zarfu makani ne yana can wajen matsaya abin da nake so in gaya ba masoyi na garan kuma yana can kusan makiya makiya sun kewaye shi sai ce wal usdu rabidatun wal usdu bari in ƙara kwatanta ma makan ma- wurin yadda yake saboda ka- ka san inda zaka rakiya ta yace wal usdu rabidatun al usdu zakuna rabidatun tana nan zamne wuri yake cewa haula kinasi haula kewaye da alkinas abin da ake ma alkinas ya ne eh, wuri wanda kamar idan barewu suka yi ko barewu ko kuma wa'anda ake ci mun san daji ai akwai barewu jakin daji da sauransu wa'anda su ba su ci to inda suke zuwa su ɓoye in sun yi abin nan to zakuna suna nan sun kewaye wani shine alkinas alkinas ya ne wurin da ake ɓoyewa sai ke cewa almakano azzabi makano azzabi yake cewa al-ghiyab wal ikhtifa shine ake cewa al-kinas yake cewa haula al-kinas gehen garke na su wa'annan abubuwan da ba a ci da ba su ci sai dai a ci su yake cewa laha ghabun min al-asri to su suna da ghabun wato in yake cewa wuri ghaba abinda yake cewa ghaba ghaba daji saboda me saboda duk wanda ya shiga raba ya bace to wurin bacewa kuma akwai al'asal na abin da ke nihi shine mashi masu nan yadda to makiyan nan in kwatanta ma yadda suke wurin da da za mu tsaye yadda ka san zakuna suna nan zazzaune wurin su sun kewaye inda eh, barewu suke to haka ne masoya mata mata na da suke mutanen nan suka kewaye suna hituwa duk wanda zai je wurin nan wallahi yana da aiki da ce aboki na wai dan Allah kara gaya mai ina ne zan don naga kamar wasa ta kakai yace kan da inda na gaya tan zamu yace to tsaya mu yanzu mun in mun tahi matan kwaso su zamu ko me zamu sai ce a a tsaya mana ba wai duka matan zamu kashi ba sai ce na ummu na shi a tan bil jizi e karsu qiyat nisadu ha bi ya hal hunji wal kahal yace ina zamu yace a na ummu na shi a tan yace na ummu shine mi nafsu zamu nufati na shi a tan wato wata matashiya shine nasha matashiya da yani kamar eh, an ce nasha annashu shine yani saurayi na ummu na shi a tan inna na shi a tan layli abinda yake cewa nasha kamar tashi abin nan kamar suna cewa akwai balaga cikin ayan nan da Allah yake cewa inna nashi'atal layli tashin dare yani kamar mutum idan ya tashi daga barci da dare ai ba kawai da ka tashi sai abin nan ai akwai wani dan hamma sannan ka haka sannan ka dan murza idon ka haka to wannan shine nasha'in eh, tashi haka dai bayan dai dai bayan dai to kaga ita ma ai ta ciwo gari ta zama ai yarinya ana rarrahi ana abin yanzu dai ta dan tashi akwai matashiya shi ma nasha matashi haka ya ciwo daji shi ma to shi ma mai barci sai aka tashin mu dare sai aka ce mai nashi a tallafi tashin dare ga hamma ga miƙa ga murza ido ga dan angaje angaje haka kafin dai barci ya sake ka to sai ke cewa na ummu na shatan za mu nufaci wato matashiya to wata matashi a kai abin nan kai kawai don matasan kwanni ka ce sai ka ce wurin ta ya ce a biljizi karsu ke an shayar da ita ne biljizi wato abin da yake ma jizi shine mun atiful wadi wuri wanda yake eh, kwari ake ta ba kwari ba wurin da ya dan durma haka a'a wurin da ke da ruwa abin nan kware ko kware mai ruwa haka ne tana kware amma akwai wani suna da hidatar shi da hausan da nake hanguwa Eh, kamar a ce jizo na manta wani suna tuwa tafki bai zama amma dai kamar kware ruwa wanda suke cikin kware kasan su suke nesa da abin nan iska ya ƙura ta faɗo musu sannan gebe gebe ya yi an gane bilgiz e karsukiyat an shayar da ita da ruwan gebe karsukiyat yake cewa nisaluha abinda yake ma nisaluha to me aka shayar da ita nan kuyibbanta kuyibbanta an shayar da ita da ruwan gebe bimi ya yi lugunji yace da ruwa na abin nan abinda yake ma lugunji shine ina yanzu mace za ka a jikinta ba ɗaya da namiji ba akwai wani ɗan za ga wani sabar-sabar haka sabar-sabar to shi ne algunji bai kama ji ƙarfi ba to shi ne algunji to an shayar da ita da ruwan sabar da gi haka dai za ga da dai sabar-sabar kenan ai dama ba a san mace wadda take da kaka ta kama kakatu eh kaga du- eh, abin nan nata kamar kirgi ba a jikinta haka ai san kamar tuna da yauwa ana son nu'uma ne dan taushi da wani wane ne to sai ke tuwa ne saluwa an sha da kwaibban da idan kaga kwaibban da za a ganshi yana ta sabar sabar sabar haka bin yahil gunji da ruwa na nani addalal wa takassur wal kahal sannan ita nashi annan tana da alkahal kamar irin bakin ido da sauransu tana da bakin ido alkahal Mm. Eh. shine alkahal shine kwalli kuma akwai abiyat wanda suke abin nan duna abin nan kahal su ma- su da yawa eh, laraba suna suna eh, wato yaban mace wadda take mai kwalli kene kamata mu ya tsaya da wannan kwalli